نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يومنا شاتقس قوة شوال hijiran ma'aiki alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da 16 ga watan hudu shekara ta 2025 ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram min adillatil ahkam muna cikin babu haddi zina malam yace wa nabi hurairah radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa idza zanat amatu ahadikum idan baiwa ɗaya daga cikin ku tayi zina fatabayyana zinaha sai zinata ta bayyana falyajlidha alhadda falyajlidha to yi mata bulala alhadda bulala ta haddi ya bulale ta ma'ana ya bata kashi ya zane ta da bulala wala yutharrib alaiha kada yi zargi akanta kada ya gaya mata bakaken maganganu inda ya zane ta mata haddin zina shikenan wala yutharrib alaiha tathrib shine fada da zargi da wulakanci da cin mutunci yan uwa annabi yusuf suka ce la tathriba alaikum al yau annabi yusuf ya ga mai yan uwan shi la tathriba alaikum al yau shine yusarrib tathrib kai ta mutum bara kana to aka ce kai ya mata fada ya kyale ta thumma in zanat sannan kuma in ta kare yin zina falyajlidha al hadda yayi mata bulala ta haddi haddin ɗiya mace kuma idan ta zamanto baiwa ce to rabin na ɗiya ake mata wadda ba baiwa ba falayin na malar muhsanati nisful adab rabin azaba ake musu rabawa ake falayin na nisfu malar muhsanati min al'adab abinda ke kansu shine rabin abinda yake kan ɗiya mata waɗanda ba bayi ba za ka yi ta baiwa sai a mata bulala hamsin ita kuma diya in ba ta yawure ba sai a yi mata bulala bulala ɗari wala yi sarri ba laiha annabi sallallahu alaihi sarai ce kuma kada ya zarginta in ba in zana tithalitha sa'an nan idan ta yi zina karo na uku fata bayyana zina sai zinarta ta bayyana falyabi a saboda haka ya sai da ta kawai walau bi hablin min sha'ar koda da wato igiya ce ta gashi mana koda da wani dan abu ne dan kaɗan kawai sai da ta amma idan zai sai da ta sai ya yi bayani mutabakun alai bukari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa hadha lafzu muslim wannan shine lafazin da wato imamu muslim ya rawaito mun gane ko abinda manzala sallallahu alaihi wasallam yake ni da in tayi zina ta uku a yi mata a saida ta wato ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kamar mutum ya rabu da ita ba ta zama alƙaƙai ga mutum kawai ya rabu da ita ba ko da za ta zama bala'i da jarrabawa ga wanda ya saita ba haka ake nufi ba mun da ake ni domin shari'ar musulunci ba ta yarda ba ba ta halatta wa musulmi ba ya sai da wani abin da yake da lahani ba ba tare da ya bayyana ma mai sayi ba sai ka bayyana mai ga abin da yasa zaka saidawa in yana so ya sayi in shi ya ji ya gani ko yana da hanyar da za a gyara wannan abin to sai ya gyara amma dai ka gaya mai ga abin da ke ciki muna ganewa ko to saboda haka kenan wani hadisi yana nuna cewa duk wanda ya aikata wani laifi daga cikin wato laifuffuka kuma aka tsaida mai haddi akan wannan laifin sa'annan kuma ya sake komawa to za a ƙara tsaida mai wannan haddin kuma muna ganewa da mutum zai yi zina a tsaida mai haddin zina ba mai aure bane a mai bulala ɗari to bayan kwana biyu bayan watanni kuma aka ƙara kama shi mi za a mashi ta ƙara zane shi da bulala ɗari haka in ya koma haka in ya koma za a ita mashi haka idan mutum ya tara laifuffuka da yawa mazinaci ne an san shi da zina ya dade yana yi amma lokacin babu shari'a addini bayan ya dade shekara da shekaru yana yi yau sai aka tsaye da shari'a to aka kama shi haddin yaushe za a mishi in an kama shi yana yi dan an san yana yi ba za a mai haddi ba amma yanzu tunda yanzu aka fara shari'a yi to sai a kira shi in an kama shi da shaidar cewa lalle yana zina din su sai a mai bulala ɗari kadai ba mai ɗaruruwan bulalan da suka wuce a ce ya daɗe yana yi a lissafi shekara 20 yana yi shekara 20 ya yi kamar so 100 wadda aka sai mai bulala 100 so 100 dubu nawa kenan to ba haka nan sannan hadisi yana nuna mana cewa bai dace da musulmi ba ya yi cuɗanya da wanda aka riga aka san shi da fasikanci bai kamata a ce fasiki wanda yake malalaci ba aikin shi ne yau da gobe a ce kuma kana cuɗanya da shi har ma ya zama abokinka bai kamata ba shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya ce in ta yi ta uku ka rabu da ita domin bai dace ba matsayinka ka zanna da ita ba ko sa'annan kuma hadisi yana nuna mana cewa rabuwa da wanda ba mai kamun kai ba wannan rabuwar tana iya tsawata shi da zamanto mafarin gyaruwar halin shi mutunan da yake mutunan banza rabuwa da shi wannan rabuwar da mutunan kirki tana iya sa ya tuba tana iya sa ya nadama tana iya sa ya gyare ya zama mutunan kirki shi yasa aka ce wato mai gida ya rabu da baiwar shi idan ta yawaita yin zina ku kaga idan ta je wurin ta ga irin kyautata da da ake mata tsohon gida yanzu ba shi ake ba kaga tana iya gyaruwa ta zama mutumin kirki ba mamaki can sakar da ita aka yi yanzu kuma ta zo inda ake gana mata wahala kaga dole ta shiga cikin hayyacinta da aka rabuwa da mutumin da baya da kamun kai rabuwar tana iya sa ya tsawaci kan shi makan shi hoda kuma ya zamanto mutumin kirki ne ya gyara halin shi sannan hadisi yana nuna mana cewa bai halitta wato mutum ya sai da wani abu wanda yake da aibi ba ba tare da ya bayyana ma mai sayi abin da ke cikin shi na aibi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin kasuwa sai ya sa hannun shi cikin dabino sai ya ji lema manzo Allah ya ce ma haza sahiba ta'am mun karanta nan mai wannan kai mai sai da abinci shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama asabathu sama'u ruwan sama ne ya bige shi manzo Allah ya ce abala ja'altahu fawqa ta'am likai yarahu an-nas dan mi baka sanya shi sama abinci ba domin mutane su ga shine mai leman man ghasha falaysa minna manzo Allah ya ce duk wanda yake yaudara baya daga cikin mu ka kenan abinda yake nuna bai halitta ka saida abu ba wanda yake da aibi sai ka bayyana ma mutum aibi da abinda zaka saida kowa ya zaka saida mutum ko moto ko mota ko gida sai ka gwada ma mutum aibi in akwai aiba ko ba da aibi shi kenan in mai kyau ne ba ka bukata sai ka bayyana mai saboda in ba rami mai kawo rami amma in akwai wani abu sai ka ce to akwai akwai ga ga ga aibin shi nan gurin amma daidai da aibin shi kaza za ni sai da shi in kana so Allah ya sa mu dace hadisi na gaba malam yace wa ana ali radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sayyidina ali Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminta Allah su kara tabbata gare shi yace aqimul hududa ku tsayar da dokoki haddi haddi ala ma malakat aymanukum absa bayinku da kuka mallaka da hannuwanku ku tsaida masa haddi in sun yi zina ku tsayar masa da haddi rawahu abu dawuda abu dawuda ya rawaito shi wa huwa fi muslim mawquf kuma shi a cikin sahih muslim mawqufi ne akan sayyidina ali ma'ana maganan ali ce radiyallahu ta'ala anhu ba maganan ma'aiki ba sallallahu alaihi wa sallama amma abinda hadisi yake koyar da mu cewa idan ku yanga ta yi zina to wajibi na tsaida mata haddi kamar yanda hadisi ya gabatar mun gane ko tana da aure ko ba ta da aure sai an tsaida mata haddi inda ya ce aqimul hududa ala ma malakat aymanukum ku tsaida haddi akan abinda hannuwan ku suka mallaka na bayi sannan hadisi yana karantar da mu cewa haddin da ake tsaida ma bayi shine yi musu bulala kai tsaye namiji ko mace shi bawa namiji ko baiwa mace ba a jefe sai sun mutu sai dai a ba su kashi kawai muna ganewa ko sa'an hadisi yana nuna mana cewa wajibi ne akan mai gida na baiwa wanda ya mallaki baiwa ya yi ƙoƙarin tsaye da haddi akan bawan shi in yayi zina namiji ko mace to wa zai tsaye da haddi din manzo Allah ya ce aqimul hududa ala amalakat aymanukum kenan ku masu gidaje kenan ku ku da kuka mallaki kuma hadisi na baya ya karantar da cewa idza zanatil amatu fatabayyana zina falyajlidha al hadda ko idan baiwa ta yi zina kuma zinarta ta bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi mata bulala ta haddi wa zai mata bulala baiwa ta wace ce ta mai gida ce tsawar haka shi ne zai mata haɗin ko tun da a ƙarshe mazala ya ce faliyabi ha ya saida ta kaga ba wani za saida mai ita ba shi za ya saida kayan shi ko amma dai nan malamai sun yi sabani wasu malamai suka ce shi zaye wasu malamai suka ce in ba ayin haddi ne sai ya mata wasu ko malamai suka ce ko ana yi ko ba ai abin zuwa ga shugaba yake da kuma alkali wanda yake zartar da hukunci aikin alkali ne don an bada kana ana nan ya doke ta ya kai ta wurin alkali muna ganewa ko saboda haka kenan wanda yake umarni da tsaye da haddi shine shugaba jagoran musulmi mai gari ko sarki ko shugaban kasa ko kuma wakilin shi wanda ya wakilta ce ka kula mana da wannan bangare kama alkali da sauransu amma ba wai mutum ba mutum da kanshi wanda shi baya da wani matsayi a cikin hukuma a cikin shugabancin shugabanni baya tsaye da haddi sai dai yana iya shiga gaba tsaye da haddin domin in kowa in aka ce kowa shi zai tsaye da haddi da kanshi kaga al'amura dagulewa ga su ana ga mutane ba ba su dama ba yanzu da BBC ke ba da labarin wani uba wani uba dan shi biskit ya dauka na naira hamsin naira hamsin tsaron shago yake mauban ya ɗauki biskit na naira hamsin ya kamo ɗan ya ɗaure shi ɗan shi wanda kuma shekara takwas abin tausi ya ɗaure mai kawahuwa sai da ya wajen sati biyar cikin ɗaki sai da kawahun shi suka riɓe an yanke kawahuwan sai da kawahun suka riɓe sa'an ya kira uwa ya ce ki zo ki ɗauki ɗanki saboda biskit naira hamsin yanzu naira hamsin ta hirai kuma ɗanka yanzu wannan in ya ma wani ba wani abin mamaki bane kuma abin da za a yi ma wani sai ya yi wannan ɗan shi na cikin shi kuma ɗan abin tausayi wanda bai san komi ba duniya shekara takwas an yanke kawahuwan duka ɗaure su ya haka ya ɗaure su yaron daga nan sai da sati biyar ba zuwa ko'ina komi na yake hitsari da kashi kuma kishiyar uwan na nan oshi ba ta gidan kishiyar uwan na gidan tana kallo in danta ne ya ba ta yarda mai haka kawas an yanke su yana nan baya da su yana na yana jiya likita kaga wannan ya dauki doka da hannun shi kuma wace doka ce ta ce wanda ya dauki naira hamsin a musulunci ma an ka dauki naira hamsin ko babba ya dauki naira hamsin in aka mai haddi an cuce shi an zalunce shi sai Allah ya bi mai hakin shi domin ya saci abin da ba komi ba ne ko naira ɗari ko naira dubu duk in mutum ya ɗauka duk gaban zani sai dai a ladabtar da mutum haka amma ba irin wannan ladabin da abin nan ba a ɗan yaro sai a ɗan bulale shi ya bulala uku haka caccaɗa mai kaka ƙara ba shi kenan ba Wata- ita ma bulala ba mai zahi ba ba da za ta fasa mai jiki ba da kyauta to kaga mutane inda ce masu aka yi su zagin shari'a da kansu ya kake gani da wani zai ka suke gidan shi ya kashe kowa duk ya rubdugu gaba da shi kada yake zama gidan kuma bai damu ba Allah kyauta Amin.
وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما عن كربا حديث دغا عمران بن حسين الله يقال ما سيردا ان امراه من جهينه للي وتمت دغا قبيله جهينه قبيله ce sananniya a garin Madina atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sila da amince Allah su kara tabbata gare shi wa hiya hubla min zina alhali tana dauke da ciki na zina kenan shaida ta kare ba ta bukatar shaida ba ta bukatar rantsuwa cikin ta shine shaidar ta kuma ba ta da aure to kaga kenan ina ta samu wannan ciki daga zina ta samu shi fa qalat ya nabiy Allah sai ta ce ya kai annabin Allah asabtu haddan na samu haddi mana na aikata abin da zai sa tsaida mana haddi fa aqimhu alayya ka tsaida mana haddin saboda cikin imani ko ba haka ba Na.
saboda cikin imani ta yi ba daidai ba amma ta tuba ta zo ta ce ya rasulallah a tsaida mana haddi na tuba na aikata abin da ba ya da kyawu abin da Allah ya ce a mana amani na yarda na ji na gani kada rasulullah sallallahu alaihi wasallama waliyaha sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira mai kula da ita waliyinta faƙali sai ya ce ahsin ilaiha ka kyautata zuwa gare ta fa idza wada'at idan ta haihu fa atini biya to ka zo mana da ita fa fa'ala sai ya aikata mana sai ya barta har sai da ta haihu abinda yake nuna kenan idan mace tana da ciki wanda ba na halak ba in za a tsaida mata haddi sai ta haihu domin shi wanda ke cikin ciki raye ne kuma abinda yake nuna cewa shi shege baya da laihin komi sai dai mutane ne suke ganin laihin shi kuma baya da laifi da yana da laifi da manzo Allah zai cewa da ita da shi da a kashe su amma manzo Allah ya ce a bar shi kuma da ta haihu sai ta ƙara dawowa ta ce na haihu ya rasulallah mazala ya ce zai ki shayar da ɗanki sai da ta shayar da shi kaga dai yana nuna mana cewa shi dai shege ba ya da wani laifi da yana da laifi da manzala sallallahu alaihi wasallam bai ce ki shayar da shi ba manzala ce je ki ba shi nono hakki yayi shi sai ki zo a tsira maki hannu fafala sai ya aikata fa'amara biya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni da a tafi da ita fa shukkata alaiha thiyabuha sai aka daure mata kayan daga jikinta duk wani wuri da wato al'aurata ba za ta bayyana ba sai aka daure wurin kuma amara biya sa nan manzo Allah ya bada umarni da ita farujimat aka jefe ta da duwatsu masalla alaiha sannan manzo Allah ya mata sallah kuma abinda yake nuna ba kafira bace muna ganewa ko abinda yake nuna karuwa ba kafira bace musulma ce fasika fajira mutum ne banza amma dai musulma ce faqala umar sai sai na umar yace atusalli alaiha ya nabi allah shin zaka yi mata sallah ya kai annabin allah wa qad zanat alali kuma tayi zina فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتي لقد تابت توبة للي تاتوبا cikakken tuba law qusimat da za a rarraba tubanta a kakkasa shi baina saba'ina min alil madina a tsakanin gidaje saba'in daga gidajen mutanen madina la wasi'atum da tubanta ya ishe su Allah
wa hal wajadta manzo Allah ya ce masa yadda Umar shin ko ka taba samun afdala macen da tafi wannan macen min an jadat bi nafsiha lillah kamar ta dauki kanta ta ba Allah subhanahu wataala ta kawo kanta tsaida mata haɗi ka taba samun mace irin ta saboda ta tuba shi yasa ne mata sallah rawahu muslim imamu muslim ya rawaito shi wannan hadisi abin da yake koyar da mu cewa a wajabcin jibi mazinaci idan yana da aure namiji ko mace muna ganewa ko to ina wanda ya mata zinin wanda ya mata cikin ita kada ya ka tsaida mashi yana ina mai yiwa annabi sallallahu alaihi sallama ya bincike wanda ya mata tana yiwa ba ina haka ne ko inda dai ba garuwa ta sha ba wani ya mata shi to tana yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya neme shi ya neme shi ruwa jallabi same shi ba to haka aka ce to inda ita ita ta bayyana shi ba a ganya bai ta sai a tsaida mata haji amma da an ganshi su bi duka za a gamewa sa'annan hadisi yana karantar da mu ba a hada ma mazinaci mai aure tsakanin yi mashi bulala da da yi mai haddi abin nan na jifa sai dai a jefe shi kawai idan haddin shi shine jefe shi da duwatsu kadai amma in ba ya da aure in aka mai bulala kuma sai a mai sai a kore shi shekara daya ko a sa ya kaso shekara daya amma in mai aure ne to jefe shi kawai za a yi ba hada mai guda biyu sa'an hadisi yana nuna mana cewa idan mace tana da juna biyu ba za a tsaida mata haddi ba duka haddin guda biyu ba za a tsaida mata ba na jiba ba za a tsaida mata ba haka na ba da kashi ma ba za a tsaida mata ba ce ta haihu saboda kan wurin ba ta kashi ko wurin jefe ta cikin ya mutu Allah ya samu dace وعن جابر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما an karba hadisi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yarda qala yace rajaman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya jefa rajulan wani mutum min aslama daga kabilan aslama kabila ce sunanta aslam shine ma'iz ibn malik al-aslami radiyallahu anhu mun mun karanta hadisi can baya ma'iz manzala sallallahu alaihi sallama ya jefe shi da duwatsu a matsayin shi na minan musulmi ko wa rajulan min al-yahudi wa imra'atan kuma annabi sallallahu alaihi sallam ya jefa wani mutum daga cikin yahudu kuma ya jefa wata mace ita ma daga cikin yahudu rawahu muslim imamu muslim ya rawaito shi آه وقصة رجم اليهوديين قصة جيف يهودا وقدا بيد أكيد دواسو في صيعين تتبتع تكن صيعين من حديث بن عمر لقى حديث عبد الله بن عمر سونا يرى أن يهودا وقدا بيد أكتي رجلا من اليهودي ومرأة ونمتن لقى تكن يهودا لكم وتمت إتما ina hadisi da yau yana kara nuna mana cewa jebe mazinaci wanda ya yi aure wato haƙƙi ne tabbatacce a cikin shari'a addinin musulunci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da shi ga waɗanda suka yi wannan mugun aikin sana hadisi yana nuna mana cewa kafiran amana da kafiran yarjejeniya idan suka yi zina suna da aure kuma aka kawo ƙararsu wurin wurin musulmi to wajibi ne musulmi su zartar musu da hukuncin shari'ar musulunci shine mi jebe su me yasa saboda a cikin littattafan su ma haka yake muna ganewa a cikin littattafan su ma jifa ake yi duk wanda ya tabbata kan shi cewa yayi zina a cikin attaura ma haka hukuncin yake jefe shaki amma su yahuda ba su ga hukuncin amma ba shi muna ganewa ko boyewa suke haka suke la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun suna boye gaskiya kuma sun san gaskiya ce yahudu mata annabi sallallahu alaihi wasallam safiya tana ba da labari bayan ta musulunta ita ba ɗaya shugaban yahudi ce tana ba da labari ta ce wata rana kayinta musulunta tana ɓoyi tana jin babanta da ɗan uwanshi suna hira bayan sun je wurin manzan Allah da sahi kuma suka koma da marici sai ɗan uwan babanta ke ce ma babanta wai mutunan nan shine annabin nan na ƙarshe kan wanda aka yi bishara da ya ce shine ya ce tsakaninka da Allah shi ne ya ce Allah shi ne komi da komi yadda aka gan shi ya ce to to ya aka yi yanzu mai matsayinka da shi ya ce ai gaba da ni da shi har tashin kiyama tana ɓoye tana ji ita lokacin mace ce a gabata da wani ƙarfi kuma ita ma mabalin musulunta ta kashe ubanta aka yi yaƙi aka yi aka kashe uban kuma ta zamanto cikin ganima ta yaƙi manzala ya ɗauke ta manzala ya maida musuluncin ta shine mi shine sadakin ta mun karanta na ai ko kaji ya ce komi da komi cikin littafin su amma ni yace har abada gaba da shi da annabi kage nan sun san komi an san gaskiya amma ba za su bi ta ba Allah ya kiyaye Amin.
sana hadisi yana nuna mana wato goge hukuncin bulale mazinaci wanda yake mazinaci mai aure idan ya idan yayi zina to an soke hukuncin yi mashi bulala sai dai a gefe shi da duwatsu sannan kuma hadisi ya tabbatar mana da cewa yahudawa sun bata waɗansu hukunce-hukuncen da ke cikin a taura sun bata su ba su aiki da su Allah ya kiyaye lokaci yanyi ka takwas ake ta da yawa sa'ad hadisi yana tabbatar da cewa lalle waɗansu hukunce-hukunce na attaura ko waɗansu nasoshi na attaura wato sun kubuta sun tsira daga ainihi bata wadda yahuda suka ma hukunce-hukunce kamar wannan hukuncin yana daga cikin hukunce-hukuncen da ya tsira amma ba a yi ba a aiki da shi ga yanar rubuce amma ba su aiki da shi sannan hadisi yana karantar da mu cewa shari'an al'ummomin da ke gabaninmu kamar nasara da yahuda da sauransu shari'a ne gare mu in dai ba shari'an mu ta zo da sauke wannan hukuncin ba to shari'a su ta mu ci muna ganewa ku domin akwai hukunce-hukunce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da bayanin soke su kamar yadda Allah ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat manzo Allah yana halatta musu abubuwa masu dadi wanda da can yahudu da nasara haramta musu wa yuharrimu alaihim alkhaba'ith sannan kuma yana haramta musu munanan abubuwa wa yad'u anhum israhum kuma yana sauke musu nauyin su wal aghlal allati kanat alaihim da tsanance tsanancen da da suke akan su to manzo Allah ya sauke musu su babu su ake na ko su hukunce hukunce shiga taura da linjila zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam an tsaida aiki da su akwai kuma waɗanda ba tsaida aiki da su ba daga cikin su akwai wannan Allah ya samu dace Amin.
wannan matsala ta cewa shari'a wanda ke gabanin mu muwa shari'a mace akwai sabanin malamai kuma shari'ar nasara da shari'ar halil kitabi ta mace ko ba ta muwa shari'ar yahudu matsala ce da malamai suka yi sabani a kanta babu ke gare ta cikin usulul fiqh wanda imumuwa ne da yawa na malamai a ciki da yawa za mu ganin shari'o'i na yahudu da nasara Allah subhanahu wataala ya ba mu labari sai ka ga waɗansu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu sun zo da bayanin ba aiki da su kaman magana annabi su qala ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim annabi su ya nema yace ka sanya ni wato mai kula da taskokin ƙasa lalle ni mai tsarewa ne kuma gwani ne masani kaga ya nemi mi ya nemi shugabanci hadisai sun zo ingantattu wanda Allah ya ce duk wanda ya nemi shugabanci Allah ba zai taimake shi ba da wanda ya ce a baya shugabanci ba kenan wannan hukunci ya tsaya ne ga su annabi su ko ba hukuncin mu bane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani da wannan ma ka kira ka aka baka sai ka karba amma kakka ne ba ko kuma wasu malamai suka ce mutum ya diba ya gani in akwai ire-iren shi waɗanda za a ba to ba sai ya nema ba in akwai ire-iren ka masu tsoron Allah masu adalci waɗanda za su rike wannan makamin da gaskiya su yi aiki to kakkace a baka in an baka ka ansa amma ba baka ba kakkace kana su amma in ka san duk waɗanda za a ba mugaye ne kuraye ne zakuna ne to sai ka ce a baka in ka yi wannan saboda ceton al'umma ka yi amma haka dai kawai don ka nemi shugabanci don ka samu kuɗi ba da kyau wallahu ta'ala alam kamar misali dai ne daga cikin misalan wato cewa shari'a wanda ke gabaninmu shari'a ne gare mu ko ba shari'a ne gare mu ba wa an sa'id ibn sa'd ibn ubadata radiyallahu anhuma an karwa hadisi daga sa'id dan sa'ad dan ubada Allah ya kara masa yarda kala yace kana baina abiyatina ya kasance a tsakanin gidajenmu rujailun ko ruwaijilun ruwaijilun wani dan mutum ba'if wanda yake mai rauni ruwaizu shine dan mutum kasan da hausa ma ana ce ma mutum dan mutum ko akwai mutane masu wannan sunan dan mutum ko ba ku taba ji ba mutum ne sunan ya dan mutum ko ba ku taba ji ba ha ba ku taba jin mai suna dan mutum ba mutum ne da kanshi ba wai dan wani ba sunan ya ne dan mutum kamar sunan banza da ake mai dan mutum kun taba shi ha to kaji wani ya faɗi wani akwai mutum dan mutum haka shine ruwaijil dan mutum rajulun ne mutum sai a ce mai ruwaijilun kamar mutum ne tana yiwa yana da wata isifa ko dan kararrami ne ko yana da wasu abubuwa yana yaro haka mutum ne ko mai ban dariya ko wani abu sai a ce mai dan mutum ko kuma kawai wani ya ce mai dan mutum daga nan sai bi shi to ruwaijil dan mutum baif bana wani mutum ne haka dan karami mai rauni kuma fa khabutha bi amatin min imamihim min ima'ihim fa khabutha sai je fajirci da fasikanci bi amatin da wata baiwa min ima'ihim daga cikin baiwoyinsu وذكر ذلك ko fa zakara zalika sa'id li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sa'id din nan ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labarin fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idribuhu haddahu ku bashi kashi kashi irin na haddin da aka ce ayi mashi ma'ana ku je ku mai haddi fa qalu ya rasulullah sai suka ce ya ma'aikin Allah innahu ad'afu min dhalika lalle shi mafi rauni ne daga wannan mana mutum ne mai rauni haka ba shi kashi yana iya mutuwa irin mutum ne mai dan jiki haka kuma irin mariri ne haka da yake kullum kama ga yanan bayi da lafiya amma cikin wannan maririn can yaje yi shigantaka kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudu ithqalan fi mi'atu shimrakhin ku ɗauki tsamge a cikin tsamgen nan akwai bulala akwai abin nan tsamge ɗari iskal shi ne kamar tsintsiya a cikinta akwai karan tsintsiya guda ɗari shi ne shimrah shimrah shi ne wato abin nan da yake ce mai na dabino tsamgunan dabino wannan kusu ne da hausa ma bayan kanta kusu ne a ba kan kaman ba ɗan tsamgunan nan kan kame ya ba kan kame shi ne wannan babban na? ba kaba ba abinda yake ɗauke da dabinan ha? tsirkiya to tsirkiyar dabino abin wannan tsamgen da dabino ke hitowa gare shi yana reto da dabinon shi ba kaba ba shimrah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ɗauko tsintsiya tana ɗauke da wannan tsamgunan na dabino a cikinsa akwai tsamge ɗari sun madribuhu barbatan wahida sa'annan a caɗa mai bugu guda shi kenan kenan tsamge ɗari ya buge shi kama mai bulala ɗari kenan kuna ganewa babalu sai suka aikata rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi wannan sa'i da imam an-nasai wa ibn majah da ibn majah wa isnadu wa hasan kuma isnadin shi mai kyawu ne lakin ikhtulifa fi waslihi wa irsalihi sai dai an yi sabani a cikin wato sadar da shi da kuma wato hade shi da kuma sakin shi wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yayi mana Allah ka samu gyara Na'am, saura minti biyu, dan amsa mu gani. Musalam. Ba da arwallah. Mutum yake sallah bai tuna ba da arwallah ba sai da aka sallame sallah ya zai sai ya hita ya sake arwallah ya zo ya sake sallah. bai tuna ba sai da aka sallami sallah sai ya tuna shi ba da alwallahi sallah sallar shi ba ta yi ba sai ya saki ya saki arwalla ba arwalla ba yin sallah ba ba arwalla na'am yawon ga kuma bara addu'a ne yake to Allah ya biya bukata abinda yake so Allah ya bashi amin in aure yake so Allah ya bashi in karin aure ne yake so Allah ya bashi in kudi yake so Allah ya bashi in lafiya yake so Allah ya bashi in zaman lafiya yake so Allah ya bashi in matsayi yake so Allah ya bashi in aiki yake so Allah ya bashi abinda Allah yake abinda yake roƙo ran Allah ya bashi mu ya bamu na'am Ah, assalamu alaikum wa rahmatullah su ke nan ne
Ah, assalamu alaikum Ah, kira sallallahu alaihi wasallam rasulullah
ba su da yawa ita kadai ce kan ita ne ta
nan nawa ce biyu uku Na'am. Na'am.
assalamu alaikum wa rahmatullah Na'am.
malam wannan tambaya yace eh, ya kabarta ya kabarta sallah tsakiyar liman sai wani ya jawo shi sai yake gusawa Mm.
to shine yake tambaya ko yayi daidai haka nan a mushi karin bayani ya ce ya kabarta sallah bayan liman daidai tsakiyar liman an tada sallah kawai sai ji wani na shan shi baya shi kuma ya kija baya waka ya yi daidai ya yi daidai in ya koma baya ya yi daidai in ma bai koma baya ya yi daidai Mm. bai kamata wani ya ja mishi baya ba wannan aiki ne na liman liman shi ke cewa koma baya saboda ga wani wanda ya dacewa da shi tun da bai ce ba ko bai kamata wani ya sha shi ba yana iya in an jawo shi ya ja baya din ba mamaki an ga wani wanda ya yi shi kuma tana yiwa shi kuma yana ganin ba wanda ya yi shi sai ya zama shi haka kun sallah ta bace aka jawo shi ya zo ya gyara ta ai kaga in ya iya ya in bai iya ba daga ran nan ba ya kara tsaya bayan lima na'am
a samu karin guda so malam wani ya tambaya ya ce malam wani bawan Allah ne ya gina ma mahaifi- mahaifin shi gida kuma ya yi wasiya da cewa ya ba ta shi bayan mutuwar shi bayan mutuwar shi sai eh, matashin sai ɗan uwan ɗan uwan mata suka ce ai sai dai a hada da gidan da nashi a araba na gadi to shi kuma ya wasiya da cewa ya ba ta gidan na ta yi shi ne suke neman karin bayani kan haka.
a mutum ne da ran shi ya gina gida ya ba mahaifiyar shi ko ya ce ta zauna kuma ko bayan rasuwa ya wasiya nata ne kuma Allah ya mai cikawa to sai dangin matar shi suka ce su ba su yarda ba wai kada gidan za a sa a raba gado ba daidai ba ne amma dai ita wasiya tsarin musulunci ana diba a ga abin da ka bari in bai wuce sulusun dukiya ba ɗaya daga cikin uku kamar yadda muka karanta ko to shi kenan ba matsala sai a bari don kuma a, ya wuce haka na ana iya ragewa in aka hada da abin da ya bari da abin da ya bar mata kuma ita ma da ranta kaga da ranta ko ita ma tana cikin magada saboda haka ba laifi a mata wasiya in sauran magada sun sun tabbatar kuma waɗanda za su yin gado kamar ɗiyan ɗiyan shi mamaci in sun ce ba komai ya kaka su ce shikenan to sai a diba duk da haka nan sai a diba a ga ah, ya kai kashi uku cikin dukiyar da ya bari in ya kai sai a bar masu a bar mata in bai kai ba kuma ana iya- sai a rage a mera shi daidai daidai su da silin in ya so saura sai a raba masu dangin mata bai kamata sau ku gado gare ku ku kyale ita mace sarakota ku barta tana cikin magada in ta yarda shi kenan in ba ta yarda ba ta tada to shi kenan ana iya tadawa ku ba Allahu alam na'am assalamu alaikum wa rahmatullah shi kenan na'am bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah wanda ke tambaya ne hukuncin da mutum yana azumi ya sha mace wadda ba mu harama shi ba ya shahi mace da ba mu harama shi ya saba ma Allah sha ba dai haka kawai ya sha ina azumi mai hukuncin mutanen da yake azumi sai ya shafi mace ya taba macen da ba mu harama shi ba haramun ne baya da kyau da azumi dai ba zai lalace ba amma dai mutum ya rage makan shi lada da yawa kuma bai bai rike alhorma azumi ba ya ci mutuncin azumin shi ya rena ibadar da yake a ciki Allah ya kiyaye na'am
kuma ke tambaya hukuncin mutum iya yi kaki yana cikin azumi kuma sai mai da majina cikin cikin shi ya hukun azumin shi mutum yana azumi kuma ya kaki kuma sai ya haɗe shi ma ba daidai ba ne amma dai bai karya mutum azumi saboda ai cikin jikin mutum ne ba wani sabon abu ba ne jikinka ne kuma kamera cikin jikinka kamar miyo ne da kake haɗewa ko ai jikinka ne ba ya karya azumi sai sai dai an so saboda majina kabri ke gare ta kuma in ba abin mutum ba ma mi za ka yi da haɗe ta haɗe ta sai ka ji abin ba daɗi ka yi ƙazamta saboda haka kenan in son samu ne ka tofar da ita yayi Allah ya samu dace zai tambaya hukuncin eh, yaro ne a kai yayi ha ya- yaro ne a kai yayi Mm.
kabin lokacin azumi to zakakkunan da ake wada gidan mahaifin shi za a hidda mashi ita kuku waje can za a hidda mashi yaron da aka kai yayi wai in zakka kono ta kama yana wurin yayi masu yayan ne nashi za su yadda mai zakka ko ko uwayen shi uwayen shi yayi duka na kwana nawa ne yake kaiwa ko na ai ba ya dadewa ya dade wata ɗaya ko yayi ya dade wata ɗaya a medo yaro ba kenan tsara ka ci kuma za ka ga yana wurin yayan kuma ana ta ƙoƙarin mi uwaye suna ta ƙoƙarin kai mashi wani abu yanan dai nauyin na kansu ba kan masu yayi yake ba Da haka uwaye su za su yi damai ba masu yayi za su yi damai zaka kuno ba
tsohon ga yake nama suke cewa eh, ya kamu da son wata yarinya ya kamu da son wata yarinya sai zai bar masallacin unguwarsu sai zai can masallacin unguwarsu can inda yarinya take dan ya danga sallah Eh, ina cikin sallah sai dai in ya ga yarinya hankalin shi yake kwanta waya sallar shi take
mutum ne ya kamu da son wata yarinya wai saboda kamuwar da ya yi da santa yana barin masallacin unguwar sai yi masallacin unguwar sai yarinya don yake sallah kuma ko sallah yake ba da natsuwa amma da zarar ya ganta cikin sallah ta wuce to sai hankalin shi ya dawo daidai to me hukuncin sallar shi ta yi ko ba ta yi ba ya zama muhajir ummu kaisin ke inda Allah ya ce ba man kana hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin fa hijratu ila ma hajara ilayhi aka babu ladan sallah inda mata ya ne yake sallah da ya kare kusanci gidansu ka gaba wani abu ma kana sallah hankalinka na Allah sa dai ta wuce dama ka ta masallacin ne don ita ba don Allah ba ka mutum ya kiyaye kaso ya kai ga irin wannan ka haɗa san Allah da san wani bai da shi sai ka bata lada ka bata sunan ka wurin Allah ita wala ibada baka da lada amma ba la yi kamar masallacin ungoku ka ta jin saboda gidansu ba da nisa da masallacin da an kare sallah kawa da gidansu wannan ba matsala in ka ta masallacin ka shiga ciki tana yiwa ko ba mutane ko masallaci bai cika ba waje yake sallah saboda zai ga wucewar ta ga haraka ta lalace Allah ya kiyaye saboda haka ka ji tsoron Allah ah, so so ake ka bi shi a hankali san Allah shi ake so kamar irin wannan da san annabi so ake kamar haka da san addinin ka amma ba san abin duniya ba a gani shi san Allah ba a asara cikin shi san ad- annabi ma haka nan amma san duk wani abu da ka sani kana iya samun asara wani na iya zawa shi gaban ka ya dauki ma ita to ya za kai shi ma ta ya za kai ka zangin zanna ko gidan shi haka kenan ba bai kamata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka so masoyinka so na kima kakka wuce iyaka saboda wata rana yana ya zama makiyanka saboda ka tana iya zama makiyanka wani ya zo ya kasa ka a ce ma ba a baka an an bincika shi baka da aikin yi ga mai aikin yi kaga ya za a yi ba sai ka koma ka rasa yadda za ka yi kai kiyayya da ita Saboda son ta ya riga ya kamu da zuciyarka kuma makiyanka ma so ake yi kakka mai kiyayya ta ƙarshe kaɗan sassabto da ke da kake mashi saboda wata rana yana iya zama masoyinka shi ma sai ka rasa yadda za ka yi kaso shi in ka kai ya kiyayya ɗari bisa ɗari to rar da ya zama masoyinka sai ka rasa ya ne za ka yi kaso shi mutum ne ba ka san shi ba ka san ganin shi ran nan ya ganka kana kana ta shan wahala kasa kake yawo ka biyo ta ko gidan shi sai ce kun gaisa ya gaida ka yace ga mutum nan ka dauka ba ka san shi in ka gan shi kamar ka ga shaidan ya ce ga mutum nan saboda na kana ta shan wahala kaga sai ka rasa ya za ka san shi domin ƙiyayya kar shi ta yi nisa ba ka jin kira cikin ƙiyayyar shi to yanzu ya kira ka ya za ka yi to saboda haka duk wanda kake ƙin shi ba a so ka ƙi shi ɗari bisa ɗari ka ɗan rage ke kamar tamanin cikin ɗari saba'in cikin ɗari saboda eh, da zarar ya maka irin wannan abu kaga shi kenan ya zo ya iske gidanka cikin damunan nan da aka yi da ya zube ya ce akwai wani gidana bai kai dai girman naka ba ɗaki biyu ne da halo ka je ka zauna harar da Allah ya hore maka to dama kiyayyaka da shi sattin ce cikin ɗari ko hamsin rabi da rabi ne to kaga hamsin ne sai ka zo ka maka ta ya zanna lahiya Raka ko kowa kake so inda ba Allah ne za ka maso ɗari bisa ɗari annabi ɗari bisa ɗari amma duk wanda ba su ba da uwaye don su ba ba ba ba a rabuwa da san su ma duk wani da ka sani to daga baya ka san shi daga baya ka hada da shi kuma ka iya rabuwa da shi to sai da haka su uwaye da Allah da annabi da uwaye su 100 bisa 100 yake san su saboda su su ne mafarin zuwan ka duniya amma wanda ba su ba to kima kima ake yi manzo Allah ya ce ahbib habibaka hauna ma asan yakuna baghidaka yawman ma wa baghid habibaka hauna ma asa an yakuna baghidaka yawman ma kaji ka ba hankali ka ita wannan yarinya ka bi ta hankali ka gabatar da sallaka akanta ka so sallaka hiye da ita in kana son me wannan yawa ina ji magana ta rage ka kiyayi sallah ta fi komi sallah ibada ce da zaka samu aljanna da ita baka da kamar sallah amma ita mace kana canza ta da wata amma baka da wata ibada da zaka canzawa da sallah ka ce ai yanzu na samu wata ibada ta yi sallah na bar sallah amma ita mace ta yi samun wata ko ba haka ba ta yi samun wasu da yawa ma wanda sun yi ta kyau sun yi ta hali mai kyau sun yi ta imani sun yi ta tsoron Allah sun yi ta ɗabi'u na kwarai komi da komi sai ka samu amma ba za ka samu ibada da ta yi sallah ba wanda za ka cewa ka dakatar da sallah yanzu wannan ibada kake yi kaga bai kamata a ce ka gabatar da wani abin da kake so na rayuwar duniya ba akan ibada ka ba kake yayi Allah subhanahu wataala sakamakon haka Allah yana iya hana maka ita a gani ba sallar ba macen khasirar duniya wal akhirah ka rasa duniya ka rasa lahira Allah ya kiyaye mu da asarar duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci to Allah ka shahi mana hawaye mu ba mana karshen wahala gaba daya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah Allah muna roƙonka ka rufa mana asiri duniya da lahira wannan zafi da muke cike mai tsanani alkhairin da yake tare da shi Allah ka ba mu sharrin da yake dauke da shi kuma Allah ka kare mana shi Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata ka ba ka san mu lafiya ka ba garin mu lafiya ka ba garin mu lafiya Allah ka ba garin mu lafiya ya Allah Allah ka kare mu daga sharrin masharranta Allah ka kare mu daga makircin masu makirci ya Allah Allah ka kawo mana karshen tsananin rayuwar da muke ciki ya Allah da tsadar rayuwa da muke ciki ya Allah Allah ka buɗo mana koyon arzikin da za mu samu kuɗi masu albarka ya Allah wanda za mu sauƙaƙa mu rayuwar mu ya Allah Allah ka kawo mana wannan aiki ya Allah Allah ka kawo mana kasuwanci ya Allah mai albarka ya Allah Allah ka kawo mana karshen zaman banza da ya mana yawa da zaman kashe wando da ya mana yawa da matsaloli da suka yi mana yawa ya Allah ka ɗauke mana su ya Allah waɗanda ba su da lafiya suna likita suna ji ya Allah ka ba su lafiya ko suna nan tare da mu ko suna gida Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara musu lafiya marigaya maza da mata yara da manya Allah subhanahu wataala ka ji kansu da gafara Allah ka sa sun huta Allah ka ba mu kyakkyawan guzurin da zamu iske su Allah sojojinmu da jami'an tsaron mu gaba da Allah ka kare mana su Allah ka tsare mana rayuwar su ya Allah Allah ka kare su daga yan bindiga da yan ta'adda da barayin gida da na daji ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi ka biya musu bukatun su ya Allah Allah ka shahi musu hawayensu ya Allah ko wani bawan Allah da ya samu karuwa ta diya mace na bara addu'a Ah, Allah subhanahu wataala ya sa mata albarka Allah subhanahu wataala ya sa karuwa addinin musulunci ce kuma Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙe abinda za a ci da ta abinda za a tarbiyyantar da ita abinda za a mata sutura dukkan yayan mu Allah subhanahu wataala ka ba mu ikon tarbiyyantar da su ka ba mu ikon abinda za mu ci da su ya Allah Allah ka hore mana rayuwa mai sauki da mu da su gaba da ya Allah Allah ka taimake mu da rayar da addinin musulunci ya Allah Allah ka yi mana gafarar zunuban mu gaba da ya Allah Allah matsalolin da suka yi mu garin nan namu yawa Allah ka jaye mana su ya Allah dukkan matsalolin da suka yi magarin nan dafifi ya Allah ka dauke su ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka maido mana harkokin arzikin da suka mutu garin nan ya Allah Allah harkokin arzikin da suka tsaya garin nan Allah ka tada su ya Allah Allah ka dawo da yadda abin da muka sani da ya Allah na yi dai aiki da kasuwanci mai albarka ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka kawo mana karshen wahala gaba da ya Allah subhanahu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين